أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa a ranar lahadi tsakanin magariba da lisha na masjid sabilul huda ga wanka tare na littafi na al'adabul mufrad na imam wane na imam buhari ko kuma mu ce muhammadu bin ismail buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 200 da hamsin da shidda yanzu ko muna hijira tana ɗari dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu kenan a dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu sai ka hudu ɗari biyu da hamsin da shidda shine rabonmu da imamu buhari mai wannan littafin kullum muna cewa ma kana lillahi bakin da abin da aka yi shi don allah yana tsayawa kaga sun tahi amma dai ladan su kulle yana iske su wanda wannan littafi al'adabul mufrad shine ɗaya littafi wanda duniyar musulmi ta karanta shi akan ladabbuka da abin da ya shafi ladabi da mu'amala da wasu abubuwa duniyar musulmi ta fi amfani da shi da karanta shi a masallatai da a majalisi a hilka hilka da ana karanta shi a wancan satin mun kare babun fadalul kabir muna wajen girmama babba babba ya girmama yaro yaro ya san darajar tsoho tsoho ya san darajar yaro zan mu tashi yau babi na 164 babi na nawa 164 inda yake cewa babun ijlalul kabiri ijlalul ijlalul kabir na ka ce ijlal ta'azim ijlalul kabir bi ma'ana ta'azimul kabir sai ka ce kenan girmama babba babban mutum kurkura girmama duk babba wanda ya hika yawo ya girmama babba can can wancan satin mun ruwayu da dama da yake cewa mallam ya hamsa birana wa ya arku haku kabirana fa laysa minna duk wanda bai yi tosan yaran mu ba kuma bai girma ba na gaba da shi ba annabi ce bai tare da mu bai cikin mu to kuma nan sai ware ce ma ijlal girmama babba yanda a san darajar babba shi babba wanda ya hika shekaru tsoho mai kurkura a musulunci musulunci girmama shi ba zamani ne yanzu ba awa kowa rashin kumiya yanzu ai tarbiyya sai a hankali shi daraja tsoho ko zaban annabi sallallahu alaihi wasallama in aka ce wannan tsoho ne kurkura ne girmama shi aiki tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallama ga sunna kurkura ana girmama ta kai shi tsoho ko ba ma ba musulmi ne ba girmama shi aiki kamar yadda za mu gani a cikin wannan babu namu na farko ijlalul kabir sai ce قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخرق قال قال أبو كنانة عن الأعمش قال إن من نعم an ash'ari عن أشعري نعم قال إن من إجلال إن من ال من من إجلال الله عز وجل إكرام ذي شيبة المسلم وحامل القرآن غير غال فيه ولا جاف عنه وإكرام ذي سلطان المقتسط نعم to wannan ruwaya ta zo na adab nufrat kuma abu dauda ma ya hudo ta take cewa حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مخراج قال قال أبو كنانة سيتي عن أشعري من هو أشعري أبو موسى الأشعري tunda shi ne shahara yanzu daga an ce ma al'ashari kasan shi ne a cikin sahabai ana iya samun wani ash'arin a cikin sahabai amma dai wanda ya shahara shi ne wa abu musal ash'ari kamar a ruwa ne aka ce ma abdullahi kadai aka tsaya kasan da wani sahabi ake ko aka zo aka ce ma an usman ko da ba ce ba bin affan kasan da usman bin affan ake kenan da ya ce ma na an ash'ari kenan daga wa abi musa al-ash'ari ƙala ya ce wannan ruwa sai nan sai ta zo abu musa la shari'a kenan ruwa ya mawakuf ma'us ne da ila sahabi mawakuf ko sai ta zo a nan adam furat mawakuf ce ta abi musa ash'ari amma dai ruwa ce wadda ta tabbata marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ta tabbata marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallama anan ne take zawa akan shi abi abu musa ash'ari ne yace amma da fi ibadan amakin zaganta sahhat marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yace yace inna min ijlalillahi yana daga ta'azimullah girmama Allah yana daga cikin girmama Allah ikramu zi shaybatin muslim girmama ma'abucin hurhura a shaiba hurhura tunda hurhura ita ce alamai girma an sai yara suna hudu hurhura an san amma da ayi diddai gomiya tara cikin ɗari da duk wanda ga alamar hurhura alamai babba ne kenan shine yake ma inna min ijlalillahi yana daga cikin girma Allah ikrama ikrama girmama zi shaiba ma'abucin hurhura kenan me yake ni yana tsoho ka girma shi duk mutum babban mutum a girma shi ya cewa musulmi musulmi wa hamilul qur'an da kuma mahaddacin qur'an hamil qur'an madaukin alqur'ani abin da yake ni amma dai makarancin qur'ani ko mahaddacin alqur'ani ghairi galin fihi wala jafihi alghali fihi nan gairu mujawizin an haddihi lafazan wa ma'ana wanda bai ketare wanda bai huce gona da iri ba wala jafi jafi kuma wanda ya turku ba'da ya'i ya turkuhu ba'da ilmihi bihi wanda ya san shi ko bai aiki da shi ba kenan a jafi ka huce gona da iri algali huce gona da iri aljafi kuma gaza kaiwa kamar ya san abin gane ya haddace ƙur'anin ka haddace ta haddace haddace amma dai bai aikin abin da yake cikin alƙur'anin ko kuma yana wuce gona da iri tunda shi al-islam dinul wasiya ne dinul wasiya ne ba addini ne ba na yawan kafiri kafiri ko yawan dora mutane kablasa ko kuma dora mutane abu kaɗan irin na hawari abu kaɗan mutum ya yi bai kai ba wani abubuwa a wani kafiri wani kafiri kenan hamil qur'an din wanda bai huce gona da iri ba shine gairi gane fihi wanda bai ketare haddi ba wala jafi kuma bai gaza kaiwa ba abinda aka ce a qur'ani yana yi sai ce wa ikramun zi sultani kuma da girmama ma'abucin iko a sultan kenan mai iko sawa'un sarki ne mai gari ne president ne gwamna ne duka ya shiga kenan ikramun zi sultanin da girmama ma'abucin iko amma dai sai ce ma al-muqsidin mai adalci kenan wannan ruwaye ta kama mutane guda nawa guda uku aka ce ka yi mi ka girmama su kuma girmama su girmamawa girmama Allah su wane ne lattijo na biyu ba da cin ƙura'ani na uku shugaba amma dai wata sai kaga a su ukun ai a guda biyu sai sa ma sharadi amma dai a tsoho bai sama sharadi ba tun da ya ce ma'ai ikiramin zai shai ba girma da tijo musulmi ko ai bai ce ba tijo musulmi mai kaza mai kaza amma da shi hamil alquran mahajjal alquran sai ya ce ma sai wanda bai gai da gadi wala jadi bai ƙetare iyaka akan qur'anin ko bai kasa kaiwa yana aiki da aikin shi da ya ce ma ka girma shugaba ma sai ya ce ma ba al-muqsid mai adalci amma dai kaga latijo ai bai sanya ma ba sharaɗai da dama a gidan mulattijo kenan ma za su tafari min hazi ruwaya kenan su tafari min hazi ruwaya kenan wannan mutanen guda uku mimi mu gidan masu a shahid kuma shi ne ikirami zi shaibatin musulmin kenan duk mutum aka ce ya fika hurhura wannan gidan mataki hurhura duk mutum wani aka ce lattijo ne sai a ka girmama shi da kuma ruwayi da dama wanda suke nunawa duk abin da ka yi ne ake ma in ka tashi a rayuwa kana cin mutuncin tsakin mutane kai ma da ka girma ka zama wannan shekarun allah zai jarabe ka ka yaran zamani su yi ta cin mutuncinka ai kana son samu yanzu a rayuwarmu wanda gaya nan bai san darajar yaro ba bai san darajar tsoho ba ya ba yaran unguwa ƙanana kashi ya shiga hakkinsu ya yi kaza tsohon unguwa zo ya mai nasiha ya mai rashin kumiya ko ya ba ya ci mutuncin yaran bai bar yaran ba bai bar tsakin unguwa to wannan ka karance shi ka rubuta in shekaru suka ja zaka ga shi ma da zai kai tsohon sai yara zamani shi ma sun ba shi wahala duk wanda ya ba tsakin mutane wahala da yaran mutane wahala a unguwa shi ma da ya girma yaran zamani sai sun zo sun ci mutuncin shi sun yi wasa da shi sun yi wasan kura da shi yana wucewa suna cin mutuncin shi kenan shi in ka girmama tsohon wani radda kai ma ka kai sai a girmama sai a girmama ka dan ka ka musulunci da dama annabi sallallahu alaihi wasallama yakan girmama tsaki duk mutum in shaiba kurkura ta zo mai annabi sallallahu alaihi wasallama yakan girmama shi sosai kenan kenan girmama tsaki zaka gane girmama wane ne girmama Allah wala dan talatijo ba girmama Allah ne ba sai ce قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا wannan ruwaya ta abdullahi dan amru bin asi sahabi dan sahabi abdullahi sahabi ne shi ma amru bin asi sahabi ne mai tarihin shi can baya abdullahi dan amru dan asi kale yace kala rasul sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yace laysa minna baya cikin mu kuma wani taro ne aka yi nan ko da abokan kuna wata sai ka zo a ce kai kai baka cikin mu ai ka san baka yi dadi ba to na annabi sallallahu alaihi wasallama ne yace laysa minna ba taro muke da shi baya cikin mu baya cikin mu wane mallam yarham sagirana wanda bai ji tosayin kananan mu ba wanda bai tosayin yara wa yuqiru kabirana kuma baya san yujallilu wa yahtarimu bai girmama manya bai girmama lattijo kenan duk wanda baya tosayin baya tosayin wa yara ko bai girmama wa lattijo to shi laisa mina annabi bai cika al'ummar shi to kaga kai annabi zo ce kai baka cikin al'umma shi baka tada shi ina tsira kenan ka girmama dattijo na unguwa girma dattijo dan uwanka girma mai kura mai hurhura to wannan girma mai Allah ne girma musulunci wannan ruwaya ga wani guri da ta zo wata ran ana zaune ga ruwaya Anas ana zaune a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani lattijo sai ya gabato zai zo gurin annabi kamar nan muna zaune haka a zamne a fada annabi sai wani dattijo ya zo da wani dattijon nan ya zo ya tunkaro zai zo annabi sahabai ba su farga ba su dan bugu ɗaya ne a ce baba zo ga guri baba zo ga guri a same shi ba a yi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan sai ya ce laisa minna man lam yahmsa gidana wa yuwaqqir kabirana yana wadin wannan sai aka gogoce aka gogoce aka sayowa aka sayo ba bai zamna kenan ga ruwa ya arzu maka ce a shekhi ne ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam ce fa abda qaumin an yusulahu fa abda al qaumin kawai mutane sai suka zazzamna ba wanda ya tashi ya bugude wannan tsohon yanzu da annabi ya ga wannan sai ya ce musu laysa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqqir kabirana baya cikin mu wanda baya girmama babba ko baya to san yaran sai aka budewa wannan tsohon su shi kenan kaga annabi ma na girmama yana girma da tijo tunda annabi inda dan girma da tijo ne yake baya cikin muke ne aka bude da tijo shi kuma da zai gane annabi sallallahu alaihi wasallama yana girma da tijo lokacin da aka kawo wannan baban abubakar siddiq abubakar siddiq ya riga yi baban shi shiga musulunci daga baban shi shiga musulunci to lokacin da baba abubakar siddiq ya zo zai shiga musulunci aka zo da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ga baba ga abubakar ya ɗauko baban shi da kurkura da mai sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke cewa abubakar siddiq ala tarakta shehu fi baitihi me yasa baka bar baba a gida ba mu je mu same shi a shi musulunci a ta kage girmamawa annabi ya ce a bar dattijo a gida a iske shi a shi ya amshi musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa baba abubakar amma dai da kenan sai malamai karkashin wannan suka nuna shi ilimi zauwa ake gure shi kenan shi kuma a wajen ilimi babu dattijo yana iya zauwa gurin babba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa baba abubakar wannan magana dan ya gwada musu darajar dattijo dan wani yake baba da zama ma kai mu je gurin ka da a gwada musu dattijo kurkura daraja gare ta amma duk da wannan aka girmama shi ya zo shiga musulunci kenan kaga sunnan manzon Allah dukka tsaki bai hurhura annabi yana sa a girmama su a darjanta su a musu kudi kai har kafirai har kafirai masu biyan in kuna garin musulunci in kuna garin musulunci kuma buku musulmi ba kuna biyan ba wannan ba faraji ko to tsoho in ya girma ɗauke mai aiki hamma cewa ake bai musulunci a bashi fanso a baitul mal zamanin umar bin haddad ya ga wani tsoho irin masu biyan haraji haka kamar yana da daular musulunci ko bai musulunci yana biyan haraji a gan shi yana umar bin haddad ya gan shi yana aiki yana aiki ce me zaka baba da wannan kana ta shan wahala yace ta yana ni ba shiga musulunci ba ina kan addini na zan je in biya haraji ba yau batun ina samari na nake biya har ga yanzu sai umar yana khalifa a lokacin nan sai umar ya cewa wannan tsohon ba mu ma adalci ba mun ribance ka kana saurayin ka kuma yanzu mu bar kana biya yace aje baitul mal wannan baba a rika bashi kudi a wata ba musulmi ne ba ba musulmi ne ba abu umar yace aje a rika bashi wani abu duk wata dalilin kurkuren nan bashi tunda a can da yayi ta biyan haraji yanzu kuma ya zuha kenan kaga zaka gane musulunci yana yana girmama kurkura yana girmama dattijo sai ce babun 165 yabda'ul kabiru bil kalami was su'ali in aka zo guri da manya da yara ga tarbiyyar musulunci ga munan muka je guri wa yake fara magana babbe yake fara magana malamai suka yi bayani a ƙarƙashin wannan suka ce sai dai in kan aje din an tattara an ce wannan shine shugaba to wannan shine shugaba ko mihin shekaru to tun da kan aje da kwai yarjejeniya shine shugabanmu to wannan an je ya rasu zai fara magana amma dai yanzu misali ga munan nan da kai da kanton ɗinka da wani kanan babanka da wani wane da wani wasu sai koyi wani guri ba karfa kai ta bari ta fara magana shiru ta kai kana baya kamar yadda al'adarmu da haka muka taso in ka lura ai al'adarmu da haka muka taso in an je guri yaro yana baya yana kafkaf sai ba ku yayi magana to musulunci ma haka ya kora yace yabda'ul kabiru bil kalami was su'al in an je guri da yara da manya wa ke fara magana al kabiru babba shi yake fara magana kuma shi yake fara tambaya ba yaro bai ke karab daga an je irin yara zamani daga an je karab kaza ya kawo a'a sai kai shiru tantan kowa ne yayi magana ko kuma umma ba tantan in ka ne ba uwa yayi magana umma ba wa ne ba ku zai in ka ne in shi ne fa shi zai fara magana muka je guri sai dai muka ce in ka aje ne ga manan sai aka ce kai ne wa shugabanmu amma dai mai min higa to wannan dole kuma a nan shugaba yake magana amma dai in ba wannan duk inda aka je da babba da yaro kai yaro sai kai shiruwa zai fara magana to shine zai koya masa yaci قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار الرافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة أنهما حدثا أو حدثاه عن عبد الله بن سهل ومحيصة ومحيصة بن مسعود أتي- أتيا خيبر فتفرقا في نخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وهويسة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبروا الكبرى قال يحيى ليلي الكلام ليلي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا a tastahiquna نعم نعم a tastahiquna tastahiquna na'am tastahiquna ne kuta نعم استحقوا يا بادا to ka ta jika nan a tastahiquna
نعم a tastahiquna ne ruwaya نعم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم قالوا يا رسول الله أمر لن نراه قال فتبرئكم فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منكم قالوا يا رسول minkum منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار ففداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فأدركت, فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا مربدا لهم فركضتني برجلها, برجلها طيب وانا مبيش تاريخ حدثنا بجدري حدثنا سليمان بن حرب قال kamar fara da wannan ruwa ce wadda ta zo buhari ta zo muslim kuma buhari ya kata na adab nufrat حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى أنصار واي قال بان بشير ne ka labarin ko baran rabbawa ne na ansar ko to bashir ne ka labarin shi ko bashir bin yasar da ya ka labarin ya samu an rafi bin hadijin ko wa sahal bin abi hasmata ya samu daga gurin wannan guda biyu dawa dawa rafi bin khadijin dawa da sahal bin abi hasmata annahuma alif tasniya su biyun nan dawa dawa rafi da sahal annahuma su biyun nan hadasa suka ba da labari ko kuma au hadasahu ko kuma suka ba shi labarin kenan su bi suka ba da labarin ko kuma suka ba shi labarin mun gane nan hadasa su suka ba da labarin da zan mori au hadasahu ko kuma su suka ba bushair bin yasar labarin da kai shi to me labari ya ce labari sai ce anna abdullahi bin sahal abdullahi bin sahal da muhisat bin mas'udin su biyu da wa dawa abdullahi bin dawa kuma da muhayyi muhayyi muhayyi muhayyisata bin mas'udin abdullahi bin sahal da muhayyisata bin mas'udin ata ya sun zo haibara sun zo haibara lokacin da suka zo haibaran nan lokacin sulhu ne ai haibara daga baya an amshe ta ko kamar lokacin ai da farkon musulunci ka koma sira ai an yi sulhu da mutanen haibara da annabi sallallahu alaihi wasallam ko yahudul haibara ai ai sulhu ana zaman sulhu to lokacin da aka yi abin da zan ba da labari lokacin wakatun sulhu ne ma al-yahud lokacin ne kenan da kai sulhu tsakankanin mutanen haibara da annabi sallallahu alaihi wasallama yan madina zuwa suka zo haibara abdullahi bin sa'al da da muhayyisa da bin mas'ud ko da suka zo haibara kuma haibara guri ne nan da ake noman dabino da wani abubuwa sai ta fatafara katin nahali sai suka rabu a cikin dabino ga wata ruwa aka ce sayan dabino ne suka zo daga madina sun zo haifa da sun zo sayan dabino da suka zo su biyu nan fatafar da kafin na hali sai suka rabu a cikin dabino kamar yadda mutanen na karkara sun zo kasuwa ai kuwa sai yi je gurin cuwa-cuwa in shigo sai a ce in an kare mu gama ina a guri kaza to irin wannan ne su bi sun zo gurin dabino garkar dabino kenan fatafar da kenan wani ya gabas ya wani yamma kenan dai mukamman an jima ko dawa dawa ne da mafi da muhayyata da abdullahi ko to yanzu sun tayi sun rarraba ko da suka rarraba nan fa qutila abdullahi bin sahal sai aka kashe abdullahi bin sahal a cikin garkan nan a gurin da binan nan shi yana neman dan uwan shi an kare cewa to ayi sai ya za a koma gida kawai sai same shi a wata ruwa sai same shi kawai ganin cikin shi ne a kwanci an kashe shi shi ne hita fakultar abdullahi bin sa'ad a cikin gudun nan sai aka kashe abdullahi bin sa'ad kenan shi dan uwa ya ga an kashewa kenan ya zama shi shi ɗebo to shi kuma dan ammun shi ne dama da ya ga an kashe shi faja abdurrahman bin sahal wawa wayyasata wal mahisata ibna mas'udin ila nabi sallallahu alaihi wasallama kuma baya dawa dawa suka je garkar da bina ta haibara abdullahi bin sa'al dawa da muhayyisa to da suka rarrabu sun ce mu gaban an jima guri kaza kan su kare sai aka kashe aka samu gahe shi ya samu gawai yawa sai ya samu an kashe dan uwan nashi abdullahi bin sa'al to da aka kashe dan uwan nashi ne kenan ai ina zai komo ya komo gida ya bada labari ko mun je kasuwa bai kuma dan uwa ba an kashe shi da don zo gidan ne ya ba da labari da ya ba da labari ne kenan ai yan uwa gaba ɗaya za a je a ga ina sababin an kashe uwa ne an kashe ɗan uwanmu za a je a kai ƙara ko to ina za ka yi kara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai aka kwasa da Abdullahi bin Rahman da Abdurrahman bin Sahal da wa kuma da Huwaisatu da Mahisatu iyan Mas'ud kenan kamar huzuloni sai suka da iyan baffan sai da huzuni sai suka kwasa gaba daya sai suka je ina ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama me ya kasu gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kara dan uwan ya je kasuwa daga sayin da biyu ɗaya ya koma ɗaya bai koma ba kenan shine sai suka je fami in gaba ɗaya sai suka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da suka je shine ce mana fatakallamu sai suka yi magana kenan suka wa annabi sallallahu alaihi wasallama magana bi amri sahibihim a cikin al'amarin a dan uwansa abokinsu kenan me suka ce annabi da wani da wani sun je haibara sun shiga sayan dabino kuma da ya zo sai isko gawa ne kenan shi ne fatakallamu sai suka yi zance suka gaya annabi fi amur sahibihim a cikin al'amarin abokinsu dan uwansu kenan an kashe shi to ga sun ɗauki abin kamar kana gani sun zo guda annabi ko dawa dawa da abdulrahman bin sahal dawa da huwaisa da muhaisa ko sun zo gurma gura annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo daga zawa su gasu da fabada abdulrahman sai abdulrahman ya fara magana wa kana asgar qaumi shi kuma a su uku nan da suka zo shi abdulrahman shine karami a shekaru da aka zo karab sai ta adam sallallahu alaihi wasallam an yi kaza an yi kaza an kashe wannan sai fara magana shi karami da ya fara maganar nan kaga duk abin ai abin babban sije ne suka zo ko ai babban abu ne da dular abin an kashe musu dan uwa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wannan karamin ya fara magana wa kana asgar qaumi shi kuma shine ba karami ya fara magana fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kabbirul kubra gabatar babbe magana ba kai ba kabbirul gabatar da kenan kaddim al'akbar ƙaddim al'akbar gabatar da babba wai a shahidin da kuma duk abin da ya kasa ai babban abu ne ai kamata ai babban abu ne an kashe muku naku kun zo kun kakara daga an yi magana ai shi mai shari'a tsaya shawara ko amma da annabi yayi sai sa musu buri yace ne gabatar da kai magana ba kai ba kenan me kike gani Allah annabi dacci da girma gari musulunci yana girma dacci kenan ko ma zan da yara da ba da an ji guri da yaro kai karab ka fara magana kaga annabi ce mu qaddim kabbir al-kubr gabatar da gabafai ya fara gaba da ruwayar muslim sai ya ce li yabda al-akbar babba ya fara magana ba kai ba abdurrahman ga ruwayar buhari kuma sai ya ce al-kubra al-kubr babba babba zai fara magana da ya diya dakatar da su ce ku yi shiru babba zai fara magana kenan wannan shine dai ashahid dattijo yana da daraja kenan duk inda aka je in dai ba kan muje ne muka ce kai kai ne shugaban mu kai yara kenan in muka je yan uwa babba ake sa gaba yi magana kai yaro ka shura shine tarbiyyar musulunci shine tarbiyyar annabi kuma ita ce al'adar mu ma nan ada yanzu ne kawai karab karab karab kowa sai a hankali kala ya haya sai ya haya ya ce shi mai ruwaye zai fasarta ba wai wannan kabir kubra ina me ake ni al-kabir kubra ina sai ce liyalil kalamul akbar babba ya fara magana kenan abin da amince musu babba ya fara magana cikin ku kenan abraham kai ishin ba zai fara magana babban ku fara magana kenan wannan shine da darasin mu kenan sai ya girma ma yana musu fa zai fara magana to sai mu kuma labari da suka fara magana fatakallamu fi amr sahibihim sai bakwai ya fara magana sai sai suka yi magana shine fatakallamu sai suka yi magana fi amr sahibihim a cikin al'amarin abokinsu mi al'amarin abokinsu suka rakonta annabi sun je ina sun je ina ne a sun zo a kashe musu dan uwa sai suka rakonta annan magana da suka rakonta annan magana duka yanda ta kasance sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a tastahiquna qatilakum kuna shin kuna neman haƙƙin kisa wanda aka kashe muku tastahiquna kuna neman haƙƙin shi diya shi ne shine a tastahiquna kuna neman haƙƙin qatilukum wanda aka kashe muku shi wannan Abdullahi shine kaku au qala sahibukum ko kuma ko kuma garuwa wata ce mai ko kuma kuna neman haƙƙin abokin nan naku ne to sai ce musu nan in neman haƙƙin shi kuke bi aimani hamsin na minku da rantsuwar mutum hamsin daga cikin ku a shahid yan usul fiƙe ma hiya wannan bi aimani hamsin na minku wannan fiƙe kuke gudanar mas'alar fiƙiya fi hada kalam mas'alar fiƙiya na bi aimani hamsin na minkum da rantsuwai mutum hamsin daga cikin ku mas'alar al-qassama al-qassama في الفقه الفقه أيضا في باب القسامة قسامة هي قسامة ها إيه يعطيك القسامة أكم سرعت سو همسو إذا القسامة أعطيك وين تكي ba kan ta muke sai kuma ta biyu ku samu alƙasama kamar yanzu a zo a kashe mu kamar yanzu da ai an kashe musu mutum ko to da aka kashe wasu mutumin ya haifar su da wane da ya kashe shi to a hukuncin musulunci ita ka sama yadda ake yin ta sai ku wanda aka waye wannan yake sai sai ku zo ku yi rantsuwa hamsin sai a je babban masallaci ko a tattara jama'a sai ku zo ku rantsa ba su hamsin rantsuwa hamsin za ku yi rantsuwa hamsin inda za ku yi ba mutum ɗaya ba zai yi ta kuma ba hai an samu mutum hamsin ba auliya in magadan mutumin ko da su uku ne ko su goma sai su su dai sai a yi rantsuwa hamsin an iya raba musu rantsuwa kan wanda yi goma wanda yi biyar wanda ya a samu hamsin ko kuma gaba ɗaya sun ga hamsin kowa rinsu su da su da hin rinsu su hamsin ina ne ake yin alƙasama sai inda in ka kowa cikin zangata min shuru da ha yake allaus amma dai da kwai sharaɗin da inda kwai alama akan kan abu imam malik ya ce kamar misali yanzu wani da wani suna muguwa adawa yana cewa zan kashe ka ni dai ni ne karshen ka to kuma ana na ana na sai aka samu wannan ya aga gawo shi to wa kashe shi wanda shi kashe shi ko to a shari'a ya zai a shari'a musulunci sai su wannan magada tunda sun san suna cewa ni ne karshen ka ni zan kashe ga alama ko to sai su su rinse su hamsin sai ce wannan wannan shi kashe mu kanwa wannan shi kashe mu kanwa har su hamsin kuma tukwa da su wancan in ba karya ce su masu zo su masu rantse kenan in musu rantse ba kenan su wancan dole sai a ba da biya kenan shi ne ka kuma fito daga rantsuwar kasama mahiyar kasama wa hiya aymanul mukarrar fi da'awa al-qatl wa yashtaritu fiha imam maliki an takuna lawsu min shuruha in ka kuma fito da fito da zaganta tunda ba katin da kuke kenan annabi sallallahu alaihi wasallam dai sai ya ce musu kuna neman haƙƙin dan uwan ko ko kun kuna neman haƙƙin abokinku bi ai ba da hamsin minkum sai mutum hamsin daga cikin ku sun rantsi shine mas'alar ta kasama qalu ya rasulullah sai suka ce su wannan ɗan uwan ya manzan Allah amrun lam narahu al'amari ne ba mu ba gani ba gawa kawai ba gani dan uwan guda gawa kadai ya gani qala sai annabi ya ce to fa tubarrikum yahudu bi ayman hamsin minhum to su yahudu in sun cewa su suka kashe shi ba ɗan haibara su ma sai su zo su yi sai rantsa su ma su hamsin kenan hukuncin kasama kai da ka kai ka ce wani neman abin ku aure ya umar ku rantsa su nawa su hamsin su da suka ce ba mu mafi ke su masu rantsa su hamsin amma dai mun shuru ne muka ce allah sai da alama ba kawai haka bane kawai a ce wani sai da mun da kai wata adawa tsakankanin shi wanda aka kashe da wancan ba sa jituwa da kai wata al'adawa sai da shaddin da ka ba ka imam maliki qalu ya rasulillah qaumun kufar kina annabi ya ce musu yahuda ai su sarrafa ko sai suka ce ai su yahuda kaumun kufar mutane ne kafirai mu ba mai raba sarrafa to lokacin nan kuma lokacin sulhu ne da kai sulhu tsakanin haibara da annabi sallallahu alaihi wasallam an kuma ita fitina da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam bai so al fitnatu na'imatun ba a so a taro fitina shine yace nan fa waddahum rasul sallallahu alaihi wasallama bin kibalihi sai shi annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya kashe wutai sai biya diye shine fa wadahum rasulu min kibalihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya biya diyan wannan wanda aka kashi qala sahal sahal yace fa adarabtu naqata min tilkal ibil na riski ko naga taguwa daga cikin wannan diya wanda annabi ya bada fa da hartu min badal lahum wata nan da na shigo kamar garki ko wurin ake da biro sai naga irin taguwa da ita ne annabi ya bada diya farakadatini bi rijliha hamma ta halbe ni da kawahunta kenan wasu bai bada labarin ne zai tabbata labarin sai ce hamma a cikin diyar da annabi ya bada na ga irin taguwar da na bada a garken su hatta halbe ni da kafata yanzu da a wani hadisin aina shahid kabirin kubur ko shahid ka gini ku girma ku gabatar da babba kenan ai matsala ce babba kisan rai ne ba aka musu sun zo da kun kai karar da zahi zahi ai yaron da sabon lokacin zai magana tunda da zahi zahi ne ku zo amma da annabi ce kabir al-kubur babba ya fara magana kenan a shahid wannan lattijo tun aka je da babba da yaro lattijo yake fara magana sai ce babu idza lam yatakallamu al-kabir to in kuma aka ji wata tambaya ce aka shi babban hebe ya shiru halli sagir an ya takallama to shi karamin ya yi magana mun ce yanzu misali da ya san da tonton da waye da waye suka tai guri ga ya san da ya san bai fara magana ko to sai aka je gurin ya san da tonton da wannan ganin ya san bai magana ba shi ba wasu to shi sai shiru bai magana ba to karamin ya iya magana inda shi babban ya shiru karamin ya iya magana to shi ne da zai gyara iza lam yatakallamu al-kabir can ba ai mutu adda in an aje wake magana to iza lam yatakallamu al-kabir idan babban bai yi magana ba halli asgar shi karamin an yatakallama ya yi magana sai ya ci قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تهت ورق لا تهت ورقة ورقها فوقع في نفس النخلة فكرهت أن أتكلم وسمى أبو بكر وعمر فلما لم أتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا أني لم أراك ولا أبا بكر takallamtu ma fakarihtu to wannan ruwaya ita ma da zan karanta muslim buhari ta zo a matakkun alaiha ce ta zo a cikin sahih buhari da muslim kuma ta zo na adabin farar buhari ya sake kata abin da ya wakana ne a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama da kai abdullahi da kai umar bin haddab kuma da dan shiwa ibn umar abdullahi bin umar kuma a majalisin da kai wa abubakar da sauran sahabbai to ana zamne a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama ne sai kama annabi sallallahu alaihi wasallama sai musu wata tambaya da ya musu wannan tambaye sai kowa ya yi shiru bai ba da amsa ba abubakar bai ba da amsa ba umar bai ba da amsa ba to shi kuma ibn umar dan wani ne dan umar bin hadab shi ya san amsa sai ya kasa wani sai ya kiwani me yasa kiwani saboda girmama manya ya ga abubakar bai magana ba baban shi umar bai magana ba kuma an yi tambaya sai shi ma ya san abin sai ba da amsar ba don kawai ba ya girma kurkura ya girma manya to da aka fito da an fito daga majalisin za a ta yi gida an watsa majalisin za a ta yi gida a hanya sai shi abdullahi dan umar din yake cewa baban shi umar bin hadab wannan tambaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yi na san ta he baban nashi umar ce me yasa baka bada amsa ba sai ya ce abin da yasa na yi shiru ne dan na ga kai baba kai shiru abubakar ya shiru don wannan zai shiru na ƙi in ba da amsa don in girma maku don ni yaro ba na yi magana a katsalan da haka sai abubakar sai shi baban umar sai ya ce mai amma dai da ka kwaɗin da ya yi soyuwa a gare ni kwaɗin shi ya alheri kenan daga nan sai ne malamin suka samu suka ce inda aka je aka yi tambaya shi lattijan kowa ya shiru ko babban da aka sai da shi ya yi shiru shi kuma karimi ya sani sai ya ba da amsa me yasa saboda shi nan ai umar ya ce laukunta kunta ha kana ahabbu ilayya da ka hudin ya yi alheri to zama fasara hadisi sirri yace ani bin umar daga abdullahi ani bin umar daga abdullahi dan umar kale yace qala rasulullahi sallama ana zaune a fada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya ce akhbiruni bi shajaratin ku bani labari da wata itaciya misluha ita wannan itaciya kwatamcinta masalul muslim tana kwatamci da musulmi tu'ti ukulha kulluhi tana ba da abincinta kowane lokaci bi izinin rabbiha da izinin ubangijinta la tahutu warqaha la tasqutu tahutu batta zubar da diyan ita wannan ganyenta ita itace to wata itaciya ce dabino ko dabino ce tunda miyan kamar da kamar musulmi ai ta ta ibada alheri kullun dabino itace dabino ai kullun alheri ke bada to ba ta zubda ganye kenan musulmi kullun yana taimaka mutane na bada alheri kenan tambaye ke musu ko ku bani wata wata itaciya ce take kwatamcin musulmi tana bada abincinta ko ba ta zubda ganyenta shine tambaye ne sai sabai kowa yi abubakar bai ba da amsa ba umar ma bai ba da ba amsa sai shi abdullahi dan umar yace fa wa ka fi nafsi na hala sai ya abu a cikin raina na san itaciyar da dino annabi ke ne shine fa wa ka fi nafsi na hala ya abu a cikin raina annabi yana ne itaciyar da dino fa karitu an atakallama sai nake kyamai nake kin in yi magana me yasa wa samma abubakar wa umar dan a gurin da baiwa abubakar da bai umar ba su ba magana fallan kenan ku yi magana ba sai wannan gidan shiru ba da sako to yace fallan malami ta kallama da aka jima dai abubakar bai magana ba umar bai magana ba qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba su amsa yace hiya nahala wani ita ce ita ce dabino tunda kowa yi shiru mun baka gari kenan sai ba su ita ce dabino amma da shi dan umar azice shi ya san ita ce kuma da annabi ya ce dabino ne ya san ya san amsa to yanzu an kare bala ma kharajtu sai ibn umar ce lokacin da na fito ma abi tare da babana umar radiyallahu anhu qultu ya abati sai nace ya baba wa ka fi nafsi nahla wannan tabbaiwa da annabi ta abku a cikin raina da biyo ce kala sai baban umar yace mai ma mana aka an ta kula ha yomi ya hale ka ka faɗi yasa baka ce ba da biyo ce sai ibn umar ce law kuntu sai umar yace law kunta qultaha da ka faɗi ka na habba ilayya da shi soyuwa a gare ni min kaza wa kaza daga kaza da kaza da abubuwan ba kamar ce da ka faɗi ai da ka burge ni da yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ibn umar ce ma mana ali illa lam araka abin da ya hane ni ni ban ganka ba kai wala ababakar ko kuma ababakar takallamtu ma kun yi magana kun ba da amsa fakaritu sai na kyamun nima in ba da amsa ke nan bisa gari girmama sahabai ya san abin shi ibn marko amma dai dai girmama dai girma umar tsaki ya yake magana to amma dai kuma wanda kuma suke wanda dai suke doka a hadisi an iya ya ce magana ko kenan inda manyan suke shiru yaro ya iya me yasa saboda umar ya ce mai saboda umar ya ce mai laukunta da ka faɗi kana ahabbu da shi soyuwa zuwa gare ni daga abu kaza abu kaza kenan muna ɗaukar darasi a wannan ruwayi girmama dai tsaki kuma muna ɗaukar darasi a wannan ruwayi inda aka yi tambaya can baya an ce ma in an je babban ke fara magana to inda aka je babban ya shiru bai san abin ba kai yaro yawa tunda ba a je ku duka da manyan da yara da tantoton da tanton da wadawa kun je da babban uwan baba da kanan baba kai kuma yaron ka san abin sai aka je aka yi tambaye wani abubuwa su ba sani ba ainihin kai kai kai zaka yi magana na ko kenan ba ka haɓo waccan hujjar ta gaba ka ce kawai ba a magana duk inda aka je wa zai magana sai babba kenan inda babban ya shuru kai yaro ka iya magana dan wannan umar ce mai da dan wannan umar ce wa dan nasa ibn umar da ka faɗi da ya yi soyuwa zuwa gare ni mun gane masalai sai ce babun babi taswidul akabir in za ba da shugabanci a rika ba manya taswid as-siyada sayyidul qawm in gida gabatar da babba duk a guri in za a yi wani abu a gabatar da babba mai shekaru da yi min hadisai ne da dama ƙarshen alamar tashi tashin kiyama ne in mulki ya koma zuwa yara responsibility ta koma duk wani shugabanci ta koma duk yara ne ake ba ba manya ba annabi ya ce fantazul sa'a alamar kiyama ce zama to duk komi ya koma hannun yara don wannan yanayin ce mata sawid a siya da shugabanci ana ba wa manya to sai ce قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أذرى بهم ذلك في أكفائهم وعليكم بالمال واصطنائه فإنه منبحة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم ومسألة الناس فإنها فإنها من آخر كسب من آخر كسب الرجل فإذا مت فلا تنحو فلا تنهو فإنه لم ين فلا تنوه فلا تنوه فإنه لم ينهى.
ينح على الن- على الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية to wannan ruwa ya wata wasiya ce ta wani sahabi da ya zo mutuwa sai yi wa ɗiyan shi ya ma- ya maza gare wajen talatin da uku sai tattara shi da ɗiwai shi tsoho sai musu nasiya nasiya ce wadda tana ɗaukar darasi da dama zamu bi ta ɗaya ba ɗaya ko mu ɗauko shi tarihin shi baban tsohon kuma ita ma wannan ruwaya ce wadda ashabu sunan da ashabul masajid da sun hudo ta ruwaya ce mashahuriya ta sahabi mai sunan wa qais bin asim qais bin asim shine ne ce ma hadathana amr bin marzuq qala hadathana shu'ba an qaddada sami'tu mudarrifan an hakimin shi hakimin din kamar dan ne yake bada labarin baba hakim shi ɗan kaisi ne kaisi ɗan asif kenan shi baban nashi ya mutu sai shi hakim yake ba da labari kenan da wani ce ma daga hakimu ɗan kaisi ɗan asif anna abahu baban shi ausa inda mautihi ya musu wasiya gurin mutuwar shi ya zo mutuwa ya tattaro daga na farko har na ƙarshe su 33 suka gaiwe shi ya musu da siya shine na ausa inda mautihi banihi ya musu wasiya a gurin mutuwa shi na ɗiyan shi faƙala sai ya ce musu ga wasiyar da ya musu na ittaqullaha wa sawwadu akbar kuma ga tana har ƙarshen ta kan mu je wasiyar da ya musu sai mu san wani sahabi ne wasiyar tarihin sahabin kaɗan wani ne to wa marwa kaisu bin al-asim a cikin sahabai kaisu bin al-asim a cikin sahabai irin shugabanni ne wanda tun zamanin jahiliya ma shugabanni ne khiyarukum fi jahiliya ne khiyarukum fi islam shi ne lokacin da ya zo musulunta ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce madalla ahalan li sayyidil wabar sarkin daji ya zo musulunta annabi ya karrama shi sayyidul wabar ake ce mai kenan kamar sarkin daji irin wanda al'ada ce ta da ta laraba ai al'ada da ta laraba kuma ta koma ai ake tarewa a daji shugaba karfi gare ko ya fada wanda ya fada ya bige wanda ya bige ya haka ne ko eh daga furusiya da kaija da wani abuwa da irin wannan to shi kaisu bin asim di ya gama wannan kai musulunta in ka koma da kwai tarihin shi mashhur wanda ibn hajar ma ya ka labarin inda suke cewa a cikin yawan binne iyama wa izal mahudatu bi ayi zambe na binne yara ƴaƴa mata ai al'adar laraba ce da daga sun ayi iyama sai su yi sai su binne ta to shi kaisu binu kaisu binu wa to ya binne ya binne da yawa kusan shi ne ma ya sunnanta musu ga waɗanda ibn hajar in ka zo da ce kuma sai wanda shi da ya sunnanta mutane ma kamar al'umma shi shi ya koya musu shi ya fara practice din abu da ya gani kuma sai suka biyo sunnan sauran laraba tun da shi shugaba ne shi ya fara binne iyan nashi mata ko ya kashe iya mata an bashi amma da ya musulunta ya kyautata musuluncin shi kuma ya yi abubuwa wanda ba kowa ba zai iya yi to muka ce shi ya fara yayi ne tarihi wannan ka zo tarihi wannan sai da ligira wannan adab ba kuna shi ba sai da ligira zamanin sai da ligira wannan sarkin nan mugira bin wannan nu'man nu'man bin munzir sama sama zama mutane zamanin sarki wannan nu'man su lokacin nan kaisu bin atim suna yaki da nu'man bin munzir nu'man bin munzir ai a adab arabi da wuya zan karanta adab arabi ba ka tarihin nu'man bin munzir ba ki samu tarihin shi to nu'man bin munzir din nan shi ya yaki mutanen kaisu bin asir shi nu'man bin munzir da ya yaki mutanen kaisu bin asir shi wannan sahabi wai wato ko tarihi ne tun tun jahiliya kan zawawa kan bi isa ta zo kenan da umar bin musa da ya yaki mutanen asin sai ya kwace musu da matansu da iyansu duk mata sai kwace sai koma can ya suka zama ya bayan shi to mutanen asin sai suka yi tawaga sai suka iske sarki nu'man bin bin munzir suka lallaba shi suka ba da kayi suka ce a basu a ba su ɗiyansu kamar da yi sarki ya ce ku ga yaƙi ya kwashi matan ku da ɗiyanku kuma sai ku rage girman kai sai ku iske shi ku ce ranka ya daɗe mun tuba a ba mu ɗiyanmu da matanmu da kaza da kaza sai suka iske wannan wani sarki suwa suka iskewa sai kuna bina yawa ɗaya su mutanen aiki binu a su suka iskewa lukman bin musul sai shi sarki lukman bin musul sai ya aka turo mata kan mai aure kan mara aure kowa da wadai da take so a maida ta a maida na gurin mijina a maida ki a maida ki gurin wani a maida ki kowace ta ce a maida ta shi kuma kais bin asim da kai ɗaya shi kuma ta tafi su kyawu mai kyau ce sai ta ce a'a ni kai sarki ne nake so nan zan tsaya kawai ita su take ta zaɓi wake ta zaɓi baban ta ta zaɓi sarki fiye da babanta sai ta ce ita tsaya za ta gudu sarki ko ta zama mata sarki to da aka zo an zo gari kowa mai mata matan shi ta komo mai da ya shi ta komo shi shugaba kais bin asir yayi haka yi haka ya babu babu da shi ina ke wanda sai ka suka ce ta taro su aka aka ba su zabi ta ce so take sa gurin sarki yace haka ta mun sai yace mace ya mace kina in haka ne fatta da amana to su kuma al'in suka yi rantsuwa suka yi alfahari da gumkin nan komai sai sai rantsa yace daga yau da in Allah ba ni ya mace kawai kashe ta zai shi kuma ga yanku ga mata da ne duka aihuwa ke ke kawai duk inda samu kiyama ne kashewa zai daga da yake kashewa ke kashewa ke kashewa ha garwa sayyiya wajen takwas ya bin yayi da wannan a ita wani qur'ani zai ga kama da dama idan maqudatu su'ila bi ayi zambin utila zaka ranar da kiyama da za a tambaye mace wadda aka dirmije ta me kika yi aka binne ki ko kuma wai za ku shirya ahadun bilmi musa zalla waje hu to da wani kan qur'ani ya kama wannan labarin saboda al'ada ce tawa ta laraba suke kashewa to wannan sababin yadda ta mai wannan shi yasa yake wani alwashin duk in Allah ya bashi ya mace sai ya kashi kuma ta yi ta yi yayi ta yayi ta yi tun ai annabci bai zo ba wa'azi bai zo ba kuma shi shugaba ne ba wanda zai ba wanda zai kashi kenan kaɗan da tare shi ya yi ta kashewa ya yi ta kashewa ya ta kashewa shi ne can muka ce ibn hajar ce ai wa awwalu man fa'ala zalika huwa qais bin asif wanda ya sunnanta wannan a cikin wannan al'ummar shi qais ne kenan da yake yi wani ma sai ya gani wannan ma ya gani wannan ma ya gani eh kenan sai sunnanta abin kowa sai yake to ana nan ana nan musulunci har yazo to kan musulunci zo kuma nan kuma zo da can binne kiyama ta ai a al'adar laraba kuma a zamanin shi kai ba shi ba dukkan laraba ne ba suke binne ƴaƴa mata da ko kuma masu karanci wanda su ko su binne ma in sun ga saka binne ma ko ka kashe sai su saya da kwai sa'a sa'a bin nashiya wannan ɗan adam faran da ka cewa wajaddi allazi mana alwa'idatu wa ahyal wa'idu falam tu'atu sa'a bin najiya shi kuma sa'a bin najiya kakan farasta ne kaka ne na farasta shi ne waje dilazi mana alwa idatu wa ahayal wa ilu falan su adi ina kujo bai yana shi sa'a sa'a a zamanin shi saya yi kamar an aifa ma kiyama ce in ka ci zaka yi zaka binne sai ce darhamino za a baka kata shi saya yi yanzu zan gane a can jahiliyar ma karamci ne yake da karamci da kuma masu kare da kuma masu laifin da kuma masu binnewa kenan shi wannan kaisu biyu a ina ke kaisu yana wajen masu binnewa shi kuma sa'a sa'a yana cikin masu saya yake babu kuɗi da kaka binne to ana haka dai wannan zamanin mai makawadi jahiliya to zamanin jahiliya ya kare sai musulunci ya zo da musulunci ya zo da an shiga musulunci an shiga musulunci sai kaisin nan sai Allah ya kashi amma dai a ruwaya don can wajen ba da fatawar makai bai musulunta da ba ya zo zai musulunta lokacin ne da ya zo a nasarar alaskar zama yake ce mai ahal ma da daga shugaban daji shugaban daji ya zo zai musulunta ya zo ya musulunta da ko hadisin shi dogo in ka diba da shi lokacin da ya zo musulunta inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ni wadiya takwas da binne mata wanda na binne diyana na kashe takwas annabi ya ce to kowace yanzu ka yan ta mata bawa guda tunda ba ni gari sai ya ce a'a ni mutumin daji ne ni makiyayi ne raƙun magani annabi ya ce to kowace ka yanka mata raƙumi guda kai saraka je wannan to shi wannan kaisin kuma lokacin da ya zo musulunta shi wani kuma hadisin shi mai ban shawa dogon hadisin shi da kake ga ƙarfin imanin shi zaka san kawai mai imani ne imani ya rasa shi lokacin da ya zo musulunta annabi ya ce mai gare ka na dukiya ya ce raƙumma ne a daji wanda ba su luguwa raƙumma a daji wanda ba su luguwa annabi da ya shi ya ce kana taimaka mutane ce duk ina taimaka mutane ya ce raƙumma duk shekara ta yi nake bada in ce mutum ya ke amfani da shi kuma sai na samu da kinki zan ba su karancewa a jahiliya ma ya ce duk shekara sai ya ware ɗari wannan ya ba mutane ko kuma duk wani zai abu na hawa a daji duka shi shugaba shi yake bada da ya ga annabi wannan a ƙarshe shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai da dukiyarka da dukiyar magadanka wace kai so kai so sai ce a dukiya ta fi so sai ce to wannan dukiyarka wadda kai sarka ita ita ce dukiyarka wadda ka bari ku ita ce dukiyar magadanka sai ce annabi sallallahu alaihi wasallama in dai dai tsawon kwanakai wanda barin kora kuma dai sai na kai shi lahira bai barin kora kuma dai sai ya kai shi lahira kenan wai duka wannan rakunwa sai ya yi sadaka da su ya bada su ya kai su lahira bai barwa iyan komai kuma haka iyan bai barin su komai ba ya wajen talatin da kuma su din rakunma ya yi sadaka ya yi sadaka duk ya rubi daji to shi ne da ya zo shi wannan ba Allah wa ne kai su sai ta taro biyan shi su nawa to shi ce musu rubu daya da siyar kowa ya zo kenan shi ma sai wala shi ittaqullaha ittaqullaha na farko cikin da sai ce musu ittaqullaha ku ji tsoron Allah sun giwa shi ba ba zai iya kusantuwa ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa sawwadu akbartum idan za ku ba da shugabanci in na mutu shugaba ku sa bakon kenan wai halifa na in na mutu bakon ku shi zai koka ya ce fa innal qauma su mutane idza sawwadu akbarahum idan suka ba da shugabanci ga babbansu halafu abahu to sun sun zamanto sun gaji babansu wa idza sawwadu asgarahum idan kuma suka ba da shugabanci ga yaran su azara bihim zalika fi akfaihim azara zai janyo musu reni a cikin sa'annunsu kenan zai mutu ya ce kenan a cikin ku 33 nan wanda zai gaje ne zama shine shugaban kuwa ne ku sa babba dan in kuka sa yaro to wannan yaron zai janyo muku reni gurin wa sa'annu shine azara fa wa idza sawwadu asgaruhum mutane idan suka bada shugabanci ga karamin su azara zai zama musu reni ko aibi da wannan abin fi akfa'in a cikin sa'annu kenan in na mutu wanda zai gaje ni ku sa babba kamar yadda magana suke cewa babban wa babban wa uba ke da shi ne musu nasiya kusa babban wa shi ya zama uba sai ce kuma wa alaikum bil mali tunda ya ce ya duke ya ce ya kai na ba ce duke shi a wata ruwa ya kai duke shi gaba da lahira to sai ce wa alaikum bil mali ina horon ku nemi kuɗi wa alaikum bil mali ina neman ku ina horon ku ku nemi kuɗi wastina'ihi kuma da koyon sana'a kenan ku nemi kuɗi ihtiya da sana'a jamila kenan istinahila ku nemi kuɗi kuma ku iya sana'a da aiki kenan ne yana horar su da hukum nasiya ta farko ce ne tsoron Allah nasiya ta biyu ce musu ne in na mutu ku rika sa shugaba ya kasance babban ku ne ka ku sa yaro me yasa in ku sa yaro zai za ku samu me reni nasiya ta uku sai ce musu ne alaikum bil mali ina koran ku ku nemi dukiya ku nemi kuɗi kuma ku nemi sana'a me yasa sai ce fa innahu munabbahatu lil karimi domin ita dukiya sana'a ita take munabbiha in haka ce falkarwa ce lil karim ga mutum mai karanci wa yustagna kuma ita dukiya ita take ake wadatuwa da ita anil la'im na ce la'im daga mutumin banza in kana da dukiya ai ba wanda ya ce daga ko a albazi ba albazi shai haka mutane ke tako ai ka dukiya ba mai taka ka to ai ya san wannan shi ya taka mutane ko ai yana da dukiya to shi da ai ce fa inna hum ba hadil karam ita dukiya ita ce mabudi na karanci kuma wai tagana ana wadatuwa da dukiya anil la'im daga mutumin banza kenan ba wanda zai taka kan da dukiya kenan kan ku zamna da talauci ko tun da malamai suna cewa talauci iri ne iri uku ne da kuma talauci na kadara da kuma talauci na na karamci da kuma talauci na kadara da kuma talauci na karamci da kuma talauci kuma wanda kai kashi a kanka eh wani ne talauci na ganganci talaucin kadara da talaucin ganganci da talaucin haramci malamai aka cigaba talauci gujo na warko ne talautin kadara talautin ganganci talautin shi ne gangancin a'a karanci kadara ganganci karanci kadara ganganci talauci uku to shi na warko ne talaucin karanci irin talaucin sa abubakar siddiq ai suna da dukiyar su usman bin affan duk sai suka zuba ta a musulunci sai suka zama na basu kenan sai talauci da mi da karamci irin na nashi shi ma wannan ai yana da duke ko biye ce ya tura kai na lahira ya zo zama bayya ai karamci ne har yanzu da sauran karamci shi kenan talauci na karamci sai na biyu na kadara ga duke ne zamanin mu ga kanti ga dukiya ga motoci sai Allah kawo ta masifa dukiya ko gobara ko motoci sai ta faruwa ko kare arziki ta kuma wannan Allah ne yi Allah ne kada tago kila wannan dukiyan Allah bar ma da kuma wani abu gaba sai Allah ya amshe ta kenan wannan talauce ne na kadara da ganganci ga kanan ga karfi ga iya sana'a ga komi sai ka rika wasa da sana'ar taka baka tsaya kai kai madadaki ne sai ka rika yin dinkin ka rika ba mutane koren jihu kai magini ne baka gina kana ba mutane koren jihu baka tsaya kai abin sosai kuma ka zauna baka wadannan talauci ne wani ya ka tafiya kanka kenan shi talaucin ganganci kenan kai ka ji yiwa kanka talaucin to da wani talauci wanda ake sau da kirki na karamci shi kuma na Allah kiyaye na kadara wannan ukun kuma kai wanda ya za'a shi ne muke yi a yanzu shi da ke in ka ɗauki musamman jenis ɗinmu samarin yanzu jiba duk garin ne yanzu ka gani kowa yara duk sa'annan mu dai yara ba arab ba boko ba makaranta ba ake zuwa ba da kwalɗin ba ake zuwa in ka je makarantar suwa islamiyya da muhammadiyya tika suwa suka cika ta mata in kalas aka je daga firimin hadisan wane ne mata in ka je yanzu unguwan nan kowa ya tsora shayi a kofar gidansu ko eh a ba a cewa dan wasa kowa tsora shayi kofar gidansu ko eh ya tura kura sai da doya eh ya ji a unguwa da kowani tele koya a unguwa da kowani magini mai sa wuta ya ce koya mai sai dai shiga gida ce to bai daɗi ba ko to wannan mai talauci na karamci na ganganci yanzu anan in ka bashi jahi ya yi tsalla kudin shi dan bireman shi ko kuma ne motar wazo ne an kore shi ko ko ya je baka so biya samu in ka zo ka kasa legim a gida ya kasa eh yayi wata ta kakarar dan tautar gurmu wani ne zuba dan gari ne bai sauka gidanta da ya sauka gidanta sai ke sai da legim da wani kayan doya innan da wani miye da wani miye da wani miye ke sai dawa sai Allah ba shi kuɗi ita kuma uwar ɗakin shi ce da zai je gida ta ajiye mai wajen samir haka ta ba shi ta gida alkurar tashi da yake ajiyewa ta ta legim sai banta a gida ita kuma da ɗanta ya yi wuri mai uku da ba samu bai yana kwance bacci yake ana ba shi da zai tsare ta ce wani da wannan barcin ai ka ɗauki wannan kuran mun gaji ka gaji ka goma ka je ka ɗauko legib lemun kano gin nan ka rika yawo da shi a gari sai kalle ta saboda ƙasa sai da ya shi ne mutu ba zai bane shi ne su da ya kalli ta daga to shi to take zage zage daga kare shi muka ce wanda zai yi yaran mu nan sai hakuri to wanzu ai shi da kalura da talauce na daga gaci duk yaran mai ai da haka ne kowa ɗan kwana biyu ya rena sana'a ya rena kaza ya rena kaza ya rena kaza to shi kuma yanzu ka ɗauki ko da ruwan sanyi ko wani legin ɗin nan ko wani kankanin nan ko wani mai kake tura kura kana tsira mai zaka samu to yanzu ka ɗauka an aiki ne a ce kai magidi ne an ce gini sai karhe nawa ake yi karhe goma baka hutu sai sha ɗaya zaka zo ka kwankwasa ka tai kai mai gyaran wuta ne ka zo kai a lokacin ba kai mai kaza ne tele ne an baka ɗinki sai sati biyu mutum yana zuwa kana bashi kuɗi ya tsaya gurin ka to dan ka talauce laifin wani talauce ne nan to sai ya ce mu zo sai ce wa iyakum wal mas'alatin nas yace na hana ku ku rika yawan kar ku rika tabbe mutane ba ni ba ni mula ka ku fa inna ha min ahirin kasabin rajul domin ita mula ita ce karshen aikin mutum kamar karasa karasa ita ce karshen aiki yace wa idza mitu in na mutu fala tanuhu kada ku kuka fa innahu lam yunha kuka kuka mutuwa na ƙara wayo da waka wannan shi na haibai amma dai na kwalla ka cika kwalla da ta kana gogewa sharaf ana wata hannu na kwalla in an yi zuwa babanka matarka yakka ɗanka da yake ta kwalla ka ji shagab ka gani ga ta yi wannan ana wannan abinda aka yi wayo da waka baro wayo ya zai wasu al'adai laraba su can nan kuka habbiti shi ma yake in wane ya mutu ka zo ka mai kuka in ya mutu kuma ya ku zo ku mai kuka eh sati ake ana kuka kawai ba tsaya to shine na musulunci ya hana shi ya ce fala tunuhu hadda ku mun kuka me yasa ta ku mun kukan yawo mutuwa na ihu na cin riga fa inna lam yunha ala rasul sallallahu alaihi wasallam domin ba a wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuka wa idza mitu idan na mutu fadfununi ku binne ni bi ardin a wata kasa la tash'ur bi dafani bakar bin wa'il kad qabilan bakar bin wa'il su shay ina aka binne ni fa inni kuntu ugafiluhum bi jahiliya domin na yi ta musu ganganci a jahiliya yana aita muka ce tarihi shi ta shugaba ne ko ya yi abin da ya ga dama ko to ke dai in ya mutu ya ce kan kabilar tulfakar kuma sun yi ta adawa tare idan wani in bai rama ba ai ya gawo shi da sauran bai musulunta ba ya ce gawo wannan wanda ya kashe mun takardu ne sai wani abu a gawai idan ta waje ya ce in na mutu ka ku binne a inda bani bakar da su sani dan ni na musu ganganci a cikin jahiliya yana wannan sai mu gane dai wasiyar dai da take karantar da mu a sa babba shugaba kuma wasiya nan ya karanta da mu abu nawa abu nawa mu zana su daga ne misali na warko? tsoron Allah sanya babba babban shi ake sa shugabanci neman sana'a ka ai zaman banza kaka zama cima zamne kudi maganin walakanci kudi zai ma magani wani dan banza Allah yi dan banza don wa kama kaka yi roko ai yanzu ka ajiye hankalin kama saboda likita kadai da karatu ya cika nemi kuɗi saboda in baka baka sa kai sana'a ba karatun kiyanka santan tsayen ka mene ba ka sanar da kuɗi ba sai da ka shiga wata matsala sai da ka je aka yi haka aka yi haka aka ce sai an yi bakin wani babanka ko ban makka a garin ayan hudata ko kuma an ja kama su dogon ordinance ko kuma dogon examen daga zaka sani darajar kuɗi kenan shi da ya san wannan don wanda ya ce wa alaikum bi mali wa istinaki ai can baya ni almalu salihu lil mar'i salih yana ita neman dukiya duk abin da muka da su kamar da muka wadi shabab namu samari ne yanzu ba al'ada ce ba wannan zaman kashe wajen nan sai an huda girman kai an sai da doya an sai da lemu an tura kankana an yi an yi an yi yana sai bai magana talauci duniya da ta ci gaba babu wani kaza kaza ga inda aka ci gaba babu wani wani kada da wani back wani back list ne dizance ne kawai ka huda girman kai ka kasa doya ka kasa ka kasa ka kasa arziki da Allah ne daga na ake bi ake sama eh da wuya fa amma dai ku auna ku kanku annan namu da wuya su wannan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk sai mu tashi babun yau da samara lokacin sallamun karawa